بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari na hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana a cikin kitabul jana'izi wanda insha Allah za mu tashi akan wani sabon babi daga cikin abuwabu waɗanda suka hada kitabul jana'izi kamar da aka san da kitabul jana'izi imam bukhari ya kada shi akan babu bani a karkashinsa abin da ya shafi duk abin da ke da alaka da mamaci tun daga ihtidari watan gargara har wafati har wanka har likafani har sallah har duk abin da yake da alaka da mamaci shine jana'izu to shi ne mai kitabu don haka muna cikin wannan kitabu din insha Allah za mu tashi sabon babi bismillah
babu man lam yara ghasl ash-shuhada'i
babu man lam yara ghasl ash-shuhada'i wannan babi yana bayani akan daga malamai daga magabata waɗanda su a ra'ayinsu a fahimtarsu ba a wanke wanda ya shahada ma'ana shahidi mutarki an tuna bayani ya gabata a kai hadisai da atharu sun tabbata a kan watan waɗanda muka wuto can baya waɗanda ke ganin ana wanke mamaci da yi mai sallah wanda suke ganin ake wanke wanda ya shahada da yi mai sallah da waɗanda ba sa gani da haka da imamul bukhari ma ya zo tarjamar sai mutulakar tarjama ya wawaita domin saɓanin da ke ciki sabanin da yake ganowa waɗanda suke ganin ana yin wanki ana wanke shi ko waɗanda ba su ganin wanda suke ganin ba a wanke shi da wanda suke ganin ana mai sallah da waɗanda suke ganin ba a yi mai sallah shahidi mu'taraki wanda ya yi shahada a fagen daga to yanzu nan imam bukhari sai ya akkada babi na musamman akan waɗanda suke dogara da wasu hadisai akan cewa wanda ya yi shahada a fagen daga ba a wanke shi ba a mai wankan gawa haka ake rufe shi to حدثنا عبد الولي حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم باجماعهم يعني يوم احد ولم يغسلهم
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال كان قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم قال المصنف رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله يجب حدثنا أبو الوليد أبو الوليد يا غن تدمو إيه عبد الملك الدالسي قال يتي حدثنا ليث يجي ليث بن سعد يا غن تدمو عن ابن شهاب يا كفودة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك يا كربودة عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر يا كربودة جابر عبد الله الأنصاري in an tuna wannan dai hadisi na jabir ya ta maimaituwa wannan riwaya ta kan jabir ta ta maimaituwa ƙala ce ƙalan nabiyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama adfinuhu fi dima'ihi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce mashuhada a uhud waɗanda suka yi shahada a uhud manzo Allah ce ku rufe su fi dima'ihim a cikin jinenan su ma'ana a cikin tare da jinainansu na jiki da na tufafi tufafinsu sun yi kace-kace da jini saboda sara sannan kuma watan jikinsu ya yi kace-kace da jini manzo Allah ya ce kada a wanke ma'ana addinin fi dima'i cewa fi dima'ihim wannan yana tabbatar da ba sai an wanke ba kada a wanke amma dai babu lafazin kada a wanke din adfinuhum fi dima'ihim wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya'ani yawma uhdin wa lam yughassilhum Jabir da Abdullah al-Ansari aka ce zancen shi ne yace abinda ake nufi da yace adfinuhum fi dima'ihim kurufe su cikin jinainan su wace rana ce aka ce yawma uhdin rana uhud ne suna cikin waɗanda suka yi shahada din to waɗanda suka yi shahada din manzo Allah ke bada umarni akan su ga yadda za a yi da su ku rufe su cikin jinainan nasu walam yi wasilhum maza Allah sasalin bai wanke su ba kuma bai umarni a wanke su ba to kaga wannan me muɗabakar wannan hadisi da tarjama muɗabakarsa da tarjama cewa walam yi wasilhum maza Allah sasalin bai wanke su ba cewa bai wanke su ba to shi ne ya sa imamul bukhari ya kawo wannan hadisi wannan hadisi na ba a ƙarƙashin tarjama babu mallam yara gasla shuhada'i wannan babi na magana akan wanda suke ganin wanda ya shahada a fagen daga shi ba sai a mai wankan gawa ba to
babu man yuqaddamu bil lahadi wa summiya al lahada li annahu ina'iyatun وكل جائر جائرين جاء نعم وكل جائر ملحد مجتهدا معدلا ولو كان مستقيما كان بريحا
باب من يقدم في اللحد wannan babu yana magana shi kuma in an zo za a rufe mutane da yawa ko mutum biyu ko mutum uku a cikin kabari daya a cikin lahadu daya to wa ake sawa a gaba waye ake sawa a gaba tanadin shari'a ta tanadi in za a musu kabari daya to ana diba fifiko da matsayin kowa wajen aje shi yanzu wa za a gabatar abinda ake cewa lahdu ana ta bayanin shi lahdu lahdu lahdu rami ne ake yi haka mai zurfi ya kai rami mai zurfi sai a koma bangaren bangon gabas alƙibla kenan to sai a kwarkware shi ya ka kwarkware shi aka kwarkware shi da za a iya swaka mutum ko ɗaya ko biyu ko uku kamar yadda hadisai suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutum biyu biyu ko mutum uku uku a cikin kabari ɗaya to sai a sa in aka sa bai ka ganin inda aka ya saki kofa ko to wannan kofa ita za a sa tubali kungaye ko bululuwa sai a tattoshe a yaɗe in aka yaɗe to wannan ramin sai a cike shi kaga wannan ya zama kamar zaure ne amma inda suke ciki an kwarkware an swaka su to shine lahdu shakku kuma in an yi ramin babba to sai a zo tsakiyar shi daidai daidai tsakiya sai a yi wata ɗaya irin wanda muke yi to shi shi kuma shi ake ce ma shakku shakku kenan shakku kenan an tsaga tsakiya sai a rufe shi a nan a sa itace a sa ganyaye a tattoshe a sa kwaɓaɓɓen ƙasa a tattoshe ko'ina to sannan sai a mayar to za mu ji bambancin shakku da lahadu wani aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da sauransu da kuma muhimmancin kowane to wannan dai an san abin da ake ce lahadu kenan to yanzu in an zo gabatar da sa mutum biyu ko uku a cikin kabari daya wa ake gabatarwa a gaba shine babu man yuqaddamu fil lahdi wa ake gabatarwa a gaba a cikin kabari inda za a sa su mutum biyu ko mutum uku misali to kafin mu ji hadisin da ke tabbatar mana da abin da tarjama ke dauke da shi to sai imam bukhari ya koma yana bayanin mima ake cewa lahdu ya koma wajen ishtiƙaƙi na luga ita wannan kalmar ta lahdu a ina aka ishtiƙaƙinta aka tsago ta ita kalmar ta lahdu kaga sanin hadisi sai da sanin larabci sanin hadisi sai da sanin larabci duk wanda ya ce wai zai san hadisi bai san larabci yana yana yaudarar kansa ne saboda hadisin nan dai ba da inyamurinci yake ba don Allah ba da nufanci yake ba ba da hausa yake ba da fulatanci yake ba a da larabci yake da larabci yake da aka shi abdullahi ibn fodiyo radiyallahu anhu yake cewa wahwa sabilul fahmi lil ma'ani fi sunnatin nabi wal furqan harshen larabci fa wa huwa sabilul fahmi lil ma'ani shine dalili hanya ta farki da za a san ma'anona na me yace fi sunnatin nabi wal furqan na sunnan ma'aiki da alqur'ani ba a sanin alqur'ani babu yaren larabci ba a sanin alqur'ani babu asraru na arabiyya shi larabcin bangare bangare gare shi wani bangare sunan shi kawai a san tsintsan lugat wani bangare a san ahkamu qawaidu nahau kenan tasrifi kenan wani bangare a san asraru na balaga ma'ani bayan badi kinaya tauriya ga sunan dai wanda haƙiƙanin a san larabcin ba a san waɗannan abubuwan bai ba don haka bayani fahimtar zancen afsahul arabi sai da larabci sallallahu ta'ala alaihi wa sallam imamul bukhari rahimahullahu abin da ya fara sai ya fara da bayani akan lahdu ya ce wasu miyan lahda li'annahu fi nahiya yanzu ya kuma wajen ishtiƙaƙi na luga kafin kai kawo maka hadisai na babin tarjama kaɗai ya gabatar saboda ya ce babu man babu man yuqaddamu fil lahdi to cewa fil lahdi din to sai yaga akwai buƙatar ka san meye lahadu yaga akwai bukatar ka san lahadu daga ina ka ishtiqaqin shi da haka yace wasu miyan lahd an an ambaci al-lahdu lahdan kenan wasu miya an ambaci lahdu dinnan al-lahda li'annahu fi nahiya domin sigar shi sifar shi ana yin shi ne a bangare guda in aka yi babban ramin to sai a koma gehe a koma bangare a koma ɗaiwajji to kaga lahdu kenan dai waje gefe bi annahu fi nahiya domin rami ne ake kwarkwarewa fi nahiyatin a bangare ɗaya ba tsakiya ba dan ya zama da ya zama tsakiya zama shakku da ya zama tsakiya ya zama darihu wa kullu ja'irin mulhidun dukkan makarkaci to kuma kaga ya koma ma ita kanta lugar dai kullu ja'irin dukkan wanda ake cewa ja'iri mulhidu kenan makarkaci wanda ba kan hanya ba wanda ba tsakiyar hanya ba wanda ba kan tafarki madaidaici ba to mulhidu kenan sai a ce makarkaci kaga abin da yasa aka kira shi wannan lahabi in ka fahimci zancen Imam bukhari na kuwa kullu ja'irin mulhidun kenan abin da yasa aka kira shi lahadu saboda kaucewa a koma bangare guda za a yi kwarkwarewa amma kaga shi wanga kai tsaye ne shakku kai tsaye ne to amma wanga suna za a koma bangaren bangon gabas to don haka aka kira shi lahadu don haka sai ce kullu ja'irin abinda a ja'iru makarkaci gefe mulhidu walau kana mustaqiman kana bariha da ya zama mustaqiman tsaye santa in aka yi ramin to kuma sai a koma tsakiya sai a yi wata ɗaya to ya zammi ya zamo darihu ya zamo shakku kaga bambanci tsakanin shakku da lahdu kaga abinda imam bukhari kafin ya kawo ma ahadisul babi sannan sai da ya kawo ishtiqaqi na luga da ina aka samu wannan kalma ta lahdu kaga lahdu sai ya ce multahada walan ajida min dunihi multahada ba ayi alkur'ani ba ce to wannan multahada din daga in aka kawo ma shi za ka gano ma'anar lahadu ta wannan aya don haka ne imamul bukhari sai ya ce multahadan ay ma'dilan makauta makarkata makauta to shine ma'dila walan ajida min dunihi multahada i multaja'an yu'dalu ilayhi anillah yace makarkata wanda za a karkata gare ta watan anillahi gabanin ubangiji li anna qudratullahi muhitatun bi jami'i khalqi ba inda mutum zai ta ya tsere ya ce ya kauce mu ubangiji ya bauɗe mu ubangiji ya ya duk babu eh don haka yace walan ajida min dunihi multahada ba wata makauta min dunihi yace ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba wannan imamu tabari ya fassara shi yace wal multahadu min babil iftiali shi multahada din nan yana daga babin iftialu iltihada ne ifta'ala ne iftialu iltihadu ala wazni yace mufta'ilu min al-lahd daga lahdu ne
حدثنا محمد بن مقاتل Mm.
أخبرنا عبد الله مم.
أخبرنا ليس بن سعد Mm.
حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك Mm.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
كان يجمع بين الرجلين من قتل عهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ بالقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بتبليهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يبصرهم
kafin mu karanta wannan hadisi bayani dai akan shakku da lahdu bambancin su da wane ne yafi kamar yadda muka gabata farko yana da kyau a san wanne ne yafi fadala wanne ne yafi daraja to annabi sallallahu ta'ala sallam dai lahdu akai masa ba shakku akai masa ba don haka malamai suka ce yafi lada yafi daraja yafi daukaka lahdu wajen aima annabi sallallahu ta'ala sallam ko shakku za a yi bayan wafatin an yi saɓani sahabbai sun yi saɓani to shakku za a yi manzan Allah domin shakku shi ne mutanen makka ke yi a yi uwa sai a tsaga tsakiya a yi ɗiya daidai tsawon mamaci da faɗi to sannan shi to shi ake ce ma shakku mutanen makka shakku suke yi su kuma mutanen madina lahdu suke yi don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fati sahabbai suka yi sabani shin shakku za a yi ko lahadu za a yi wasu suka ce muhajirai suka ce a shakku za a yi masa Sakku- shakku za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutanen makka kenan sifar kabarin mutanen makka mutanen madina suka ce a a lahadu za a yi manzo Allah sifar kabarin mutanen madina to da sabani ya kaure sai aka ce to abinda za a yi yanzu bari a waton sanya mai hukunci a tsakani mai hukunci a tsakani sai aka ce to yanzu abinda za a yi duk wanda ya fara zuwa a je a kira mutum biyu da balansare daya mutumin madina abu talha sannan kuma da, da mutum daya mutumin madina abu ubaida tun jarrah kaga abu ubaida da abu talha sai aka ce a je a kira su duk wanda ya riga zuwa nan to kabarinsu irin kabarinsu za a yi in abu talha ya riga zuwa sai a yi manzala sallam kabarin mutanen madina in abu ubaida tumnul jarrah ya fara zuwa sai a yi kabarin mutanen makka shakku kenan to haka aka yi to da aka je aka kira su ba wanda ya san me za a yi an dai ce kawai su taho wataƙila za a yi wata shawara da su annabi sallallahu a cikin abin da ya shafi annabi sallallahu ta'ala da sallam to sai abu talha ya fara zuwa mutumin madina to da abu talha ya fara zuwa sai aka ce to lalle lahadu za a yi ma annabi sallallahu ta'ala da sallam wasu suka ce abin da ya sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dama sun sun yi addu'a Allah ka zaɓa wa manzon Allah abin da ya fi daraja a cikin shakku ko lahadu Allah ka zaɓa manzan Allah sassalon abin da ya fi dacewa ko shakku ko lahadu da suka yi wannan addu'ar sai Allah zaɓa manzan Allah sassalon lahadu kuma wasu suka ce yana daga cikin dalilai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ce mutanen madina cikin busharori ya ce almahaya mahayakum wal mamatu mamatukum sai suka gano ba da manzo Allah zai sake kaura daga madina ya koma maka anan zai wafati a madina zai wafati don ya ce almahaya mahyakum rayuwa ta kaf na tare da ku ba rabuwa wal mamatu mamatukum kuma ra- mutuwa ta wafati na ina tare da kuma ana cikin ku zan yi wa fati kuma nan za a yi mai kabari sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan to tun da ya ci almahya mahyakum walmamatu mamatukum komi ya danka ma mutanen madina to sai Allah ya zaba saboda wannan zance na almahya mahyakum walmamatu mamatukum sai Allah ya zaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin nau'in kabarin mutanen madina shi ne dalilin da ya sa aka annabi sallallahu ta'ala sallam lahdu ba a yi masa shakku ba ba shakku aka yi masa ba sannan kuma ya fi suturcewa kuma dai ittifakan ya fi lada ya fi girma ya fi fadala sai dai a ƙasar da don ƙasa kala-kala ce akwai ƙasar da take jirkita yanzu da ƙasar ta motsa yana iya rusgawa shi lahadu in ƙasa na motsa to lahadu bai sai shakku sai shakku shi ke yi saboda in an kwarkwari an kwarkwari an kwarkwari in tana motsawa to wannan kwarkwari yau sai ta rusga to amma wadda adda ƙasa mai tsauri mai ƙarfi to kamar dakin take yadda kasan dakin ga gidan sama to haka ƙasar take yi ba ta rusga to inda take da ƙarfi to yin lahadu ya fi amma inda take ba ta da ƙarfi ko kuma tana motsawa tana jirkita ينشك هذه حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ودى الحديث المصنف رحمه الله الإمام البخاري يتحدثنا ابن مقاتل يشين ابن مقاتل نامو سيتش ابن مقاتل وكما يكاو سونا الناشئ حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله يجي عبد الله ياذن تدمو قال يجي أخبرنا الليس يجي ليس بن سعد ياذن تدمو عبد الله شين عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك شين عبد الله بن هذا باب نسبة قال يجي أخبرنا الليس بن سعد يجي ليس بن سعد يا بان يا بام لاباري قال يجي حدثني ابن شهاب yace ibnu shihab shine muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri haddathani ya zantadani an abdurrahman ibn ka'b ibn malik ya karbo daga abdurrahman ibn ka'b ibn malik an jabir ibn abdullah ya karbo daga jabir da abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kana yajma'u bainar rajulaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana hadawa tsakanin mutum biyu min katla uhudin daga waɗanda suka yi shahada ɗin a uhudu daga shuhada uhud manzala kan haɗa mutum biyu fi saubin wahidin a cikin tufafi ɗaya inda an tuna satin da ya gabata malamai sun yi bayani menene ma'anar saubin wahidin fi saubin wahidin wasu suka ce ala zahirhi yana kan zahirin shi mutum biyu ne manzala ke haɗa su sai a lullube su cikin likafani ɗaya a lullube su cikin likafani ɗaya wasu suka ce a'a ba shi ba ne fi saubin wahidin ai fi qabrin wahidin a kabari daya shine ma'anar saubin to me yasa aka ambaci kabari saubu aka ce abin da yasa saboda yana da ma'anar saubu as-saubu yasturu watan wal qabru yasturu tufafi na suturce wanda ya daura su ko wanda aka daura masu haka ma kabari na suturce wanda aka sa a ciki to tunda yana da ma'anar saubu sai aka kira shi saubu wasu kuma suka ce ma'anarsa ya jima'u bainar rajulai ne wasu fi saubin wahidin ko ya jima ubainar rajulaini fi saubin wahidin yana hada mutum biyu a tufafi da aka ce likafanin da zai ishi mutum ɗaya yalwace to manzala shi yake tsagawa biyu sai a raba musu su biyu kaga tufafin mutum ɗaya an hada mutum biyu a cikinsa ba wai an haɗe an naɗe su ciki ba a'a an raba musu biyu an dai san mun buto babin likafa ne da wanda yake isasshe da wanda yake kuma ba isasshe ba to saboda haka sai aka ce ma'anarsu ya jima'u yana haɗa mutum biyu a cikin tufafi ɗaya ma'ana yana raba musu tufafin mutum ɗaya shi ne ma'ana duka dai an yi wasu kuma sun ce ala zahirihi yana kan zahirinsa ثم يقول سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن to an ƙare za a rufe su to mun zala to nan ne mudabaqat tarjama mudabaqar hadisi da tarjama ta taso to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayyuhum aktharu akhadan lil qur'ani wane ne yafi riko da alqur'ani a cikin su ma'ana wane ne yafi haddace abu mai yawa cikin qur'ani sai a ce to wannan dai izu 20 ya haddace sauran ko hizub goma goma a to wannan shi za a gabatar gaba ko wannan ya haddace ƙur'ani su kutum ɗin shi amma wannan rabi ɗaya ya haddace ko wannan ya haddace sulsani na alƙur'ani amma bai haddace duka ba to wanda ya haddace annabi shi yake fara gabatarwa a can bangon gabas a can gabas shi yake fara gabatarwa wanda ke bi masa shi ma ya biyo bayan shi wanda ke bi masa shi ma ya biyo bayan shi don haka sai manzo Allah ya tambaya ayyuhum aktharu akhdhan lilqur'ani wa yafi haddace wani abu mai yawa wa yafi rika wani abu mai yawa daga alqur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima idan aminu ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila ahadihima zuwa ga ɗayan su qaddamahu fil lahdi sai manzo Allah ya ce to shi za a fara gabatarwa aka ce wannan ya fi haddace wani abu mai yawa a cikin alqur'ani to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce to shi za a gabatar to kaga dalili babu man yuqaddamu fil lahdi wa ake fara gabatarwa a cikin kabari inda za a rufe mutum biyu ko fiye da biyu a cikin kabari daya a cikin lahadu waye ake fara gabatarwa to kenan yanzu wannan hadisi ya nuna mana aktharu akhadhan lil qur'ani wallazi yuqaddamu sannan a koma to bayan alqur'ani wa yafi ilimin fiqhu sanin addini sanin sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to duka ana la'akari da wannan yadda kasan dai wajen limanci in in an hadu ana so a hitar da limami guda to wanda yafi itiqani ga alqur'ani ko duk sun haddace duk su duka to wa yafi sanin hukunce hukuncen tajwidi wa yafi iya qira'a to shi yake gabba limanci to haka a wajen gabatarwa in za a rufe su cikin kabari daya to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai qaddamahu fil lahd wa qala ana shahidun ala haula'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadi bi shuhada uhud yace ana shahidun ni mai shaida ne ga waɗannan kun ga waɗannan ni zan tsaya gaban Allah ranar tashi alkiyama in shaide su in an tuna wannan ya gabata malamai sun yi bayani me yayi ma'ana shaidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan waɗannan shuhada'u aka ce ma'anarsa zan shaidi cewa tabbas masu imani ne kaga manzo Allah ya sa imanin su hannu kuma zai tsaya gaban Allah ya ce imanin su na gaskiya ne aka ce ma'anar shahidun manzo Allah sallallahu alaihi yace zan tsaya gaban Allah ranar tashi alkiyama in shaidi cewa sun ba da rayukansu da jinainan su saboda Allah domin ga rayuwarsu ta tafi don tsaye da kalmar Allah don la ilaha illallah ta tsayu suka yi shahada aka kashe su suka samu wannan daraja don haka yace wa ana shahidun ala haula wa amara bi dafnihim bi dima'ihim manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi umarni a rufe su da jinainan su kaga a rufe su da jinainansu ba wanka kenan kaga nan wannan ya mutabaka da wacin tarjama don haka kuma hadisin nan duka hadisi ne watan na jabir ibn abdullahi shine yake ta maimaituwa kuma al-imam bukhari yana ta karrara shi yana ta maimaita shi amma in aka tsaya aka lura za a ga imam bukhari ya karbo shi ta hanyoyi da yawa wani wuri nan kaga daga muhammadu ibn muqatil ya ruwaice shi wani wuri kuma ba daga muhammadu ibn muqatil din bane daga sa'idul musayyibi ga sunan dai daga sa'idul musayyibi ya sa'idul sulaiman nake so in ce daga sa'idul sulaiman to haka dai haka dai ya ruwaice shi ta hanyoyi da yawa don haka da yazo faɗaɗawa sai mai tarjama da yawa don haka sai ya ce walam yi salli alaihim kuma bai musu salla ba walam yi ghasilhum kaga wannan an kawo shi can a cikin babin da muka wuto can baya satin da ya gabata na cewa ana mashahidi sallah ko ba a yi mashahidi sallah wanda imam bukhari ya kawo mutulakar tarjama a tsakiya ya tsaya tsakiya bai ce ana yi ba ko ba a yi a cikin a tarjamar don la'akari da waɗanda suka ce ana yi da kuma la'akari da waɗanda suka ce ba a yi to kaga dai wannan riwayar ta tabbatar da walam yusalli alaihim manzo Allah bai mutu shuhada uhudin sallah ba walam yughassilhum kuma bai wanke su ba kuma bai ce a wanke su ba to wannan shine mudabaqar tarjuma mudabaqar hadisi da tarjuma to akhbara akhbarana ibn mubarak akhbarana qausai an zuhri an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mm كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل عود mm أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في المهد قبل صاحبه مم.
وقال جابر فكفن أبي وعني في نذرة واحدة مم.
وقال سليمان بن كثير مم.
حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه
musa ya ce mana wa akhbarana al-auza'i amma ku ya ce abdullahi ko Mhm. Hmm?
أخبرنا ابن مبارك أخبرنا ابن مبارك يتي وأخبرنا الأوزائي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لقتلى أخد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفن أبي وأمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله تعالى عنه وأن الإمام البخاري يتي أخبرنا ابن مبارك قال عبد- عبد يتي عبد الله بن المبارك ياتي وأخبرنا عبد الرحمن الأوزائي wannan magana wa akhbarana al-auza'i ai kaga adafi ce adafi ce al-imam al-bukhari ya yi adafin waccan riwaya akan waccan wadda aka riwaita ta kan ibnu mubarak abdullah ibn mubarak har wa yau ya sake cewa kaga adafin riwaya akan riwaya kenan kaga waccan ma ta kan abdullah ibn mubarak din ce sannan kuma har wa yau ya ce ibnu mubarak abdullah ibn mubarak ya ce akhbarana al-auza'i abdurrahman al'auza'i ya ba mu labari an zuhuri ya ji daga muhammadu bin musulmi bin shahabun az-zuhuri an jabiru bin abdullah ya karko shi kuma jabiru ko ya ji ko an karko daga jabir da abdullahi al'ansari radiyallahu ta'ala an huma ƙal jabiru ya ce kana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ƙulu liƙatila ukudin ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamo yana cewa liqatla uhudin ga shuhada a uhud waɗanda aka kashe a uhudu ma'ana waɗanda suka yi shahada a uhudu abinda manzo Allah ke ce musu ayyuha ula'i aktharu akhadhan lil qur'ani cikin waɗannan wane ne yafi haddace wani abu mai yawa daga alqur'ani نعم
fa'iza ushira lahu ila rajulin in an yi masa ishara zuwa ga wani mutum daga cikinsu ƙaddama fil lahdi abla sahibihi sai ya gabatar da shi fil lahdi a cikin kabarin nan kafin ɗan uwan nashi shi a gaba sannan ɗan uwan ya zo baya wanda ma yana daga cikin abin da waɗancan suka ce kada a fahimci fa manzalla na haɗa mutum biyu a likafani ɗaya a naɗe su ba shi ba ne ya ce in ka koma can gaban hadisin gaban hadisin zai nuna maka cewa watan annabi sallallahu alaihi wasallam na gabatar da wanda ya fi haddace wani abu mai yawa cikin alkur'ani to ai gabatar wannan ya nuna ba likafani ɗaya suke ba ba ɗaure suke ba haka ba ɗaure suke ba eh in ma dai fi thawbin wahidin fi lahdin wahidin ko fi thawbin wahidin ana raba musu tufafin na mutum ɗaya a raba mutum biyu shine ma'ana to in an lura wannan in mun koma ta fuskar isnadi yana da kyau duk a riƙa kula ba matani kaɗai da fasararsa da fiƙon da ke ciki kaɗai ba sai a riƙa kula da isnadi asanidu sai a riƙa kula da su da asrarun da ke ciki in an lura a nan da ya ce an zuhuri an jabirin zuhuri ya ji daga jabiru duka ji an ce an ya ji daga wani ko to sai malamai na hadisi suka ce to wannan akwai inkidaɗi wannan hanyar wannan da aka kawo yanzu tana da inkidaɗi ma'ana akwai yankewa a tsakani saboda mi me dalilin inkidaɗi ya ce li an namna shahabin lam ya sama min jabir ibn shahabin az-zuhri bai ji ba daga jabir da abdullahi al-ansari ba ba su yi zamani ba a sun yi zamani domin me domin abinda ke tabbatar da sun yi zamani watan cewa jabir ɗan abdullahi al'ansari ya yi wa fati hijira na da shekara 88 a wani zance a zancen zahabi a cikin alkashifu shi kuma watan hijira na da shekara 78 78 jabir ɗan abdullahi al'ansari ya rasu to shi ko watan zuhuri yaushe aka haife shi aka ce an haifi zuhuri hijira na da shekara hamsin da takwas to cikin watan shi wannan sai da hijira da shekara saba'in da takwas ƙaramin zango shi kuma haife shi hijira da shekara hamsin da takwas kaga sai da shekara ashirin suna tare sannan jabir abdullahi al'ansari ya rasu kaga sun yi zamani wannan ba kokanto a ciki amma walam ya sabut sama'u a zuhuriyi min jabir ji a ce ya ji daga gare shi ya ji wata magana daga jabir da abdullahi al'ansari wannan bai tabbatar to shi yasa malamai suka ce akwai in kiɗa'i a cikin wannan riwaya wadda can ta baya ba ta da in kiɗa'i ba ta da in kiɗa'i domin حدثني من شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر kaga ita wannan muttasilar riwaya ce muttasila ce zuhri ya ji daga abdurrahman ibn ka'b ibn malik shine ya ji daga jabir da abdullahi al-ansari to amma wannan sai ba abdurrahman ibn ka'b ibn malik din sai aka ce an jabir zuhri an jabir to wannan tana da yin kidali wanda ke da ittisali ita ce waccan zuhuri an abdurrahman ibn ka'ab ibn malik an jabir to kaga ita ke ita ce muttasila muttasilar riwaya mm wa qala jabir fa kufina abi wa ummi fi namratin wahida jabiru dan abdullah al-ansari yace fa kufina abi an yi wa babana likafani shine abdullah din wa ammi da ammina ammi da ammina shine amrunnu amrunul jamu shine amrunul jamu aka ce abinda zai yi maka kai tsaye cewa ammin jabiru ne wasu ka ce ba ammin jabiru bane ammi dan uwan uba to shi amrunul jamu dan dan uwa ne dan ammi ne ba ammi bane to me yasa kira shi ammi aka ce ta'ziman ne wa takriman girmamawa ce da mutuntawa sai ya kira shi amminsa amma ba amminsa ba ne hakikatar ɗan amminsa ne to amma dai abinda ake nufi nan fakufi na abi wa ummi fi na miratin wahida an yi wa babana da ammina don shi ne aka rufe su lokaci ɗaya aka rufe su lokaci ɗaya fi na miratin wahida a cikin bargo ɗaya abinda an namira bargo mai roɗi-roɗi yana da fari da baki zanen fari da baki jikin shi to shi ne bargo irin wannan to shi ake ce mana mira bargo ko luru to anan in an lura al'imamun kirmani wannan riwayoyi ne suka haɗu wajen guda uku wajen guda uku wannan riwaya watan bambancin da ke tsakanin riwayoyi guda uku kuma duk sun taho duk sun taho ruwayoyin guda uku kaga nan ya ce wa qala jabir fakufin abi ummi fi namratin wahida na ce wa qala sulaiman ibn kathir haddathani az-zuhri qala haddathani man sami'a jabir shi kuma sulaiman ibn kathir yace haddathani az-zuhri zuhri ya zantar da ni qala yace haddathani man sami'a jabir wanda ya ji jabiru ya ji daga jabiru haddasani ya zantar da ni an faɗi kowa ne ya ji daga jabiru kaga ba a faɗi ba to in mun lura muka tsaya da tsanaki za mu ga riwayoyi sun zo riwaya guda ce amma ta zo nau'i kashi uku na farko dai an faɗi kowa ne ne ya ji daga jabirun wanda shi zuhuri ya ji daga gare shi ga ta can waccan riwaya ita ce ta watan zuhuri daga abdurrahman ibn ka'ab malikin an jabir kaga karar an faɗi wanda ya ji daga jabir ko madalla to ta biyu kaga waccan riwaya ta laisu ya ce abdurrahman abdurrahman ibn ka'ab malikin shine wanda ya shiga tsakanin zuhuri da jabir to riwaya ta biyu wa akhbarana al-auza'i ko to riwaya auza'i ita kuma kowa su da babu ba faɗi wasu da ba kawai sai ya ce an zuhuri an jabir kaga nan ba a faɗi wanda ke tsakanin zuhuri da jabir ba can kuma an faɗi wanda ke tsakanin zuhuri da jabir shine abdurrahman ibn ka'ab ibn malik to shi ko wannan ta'liqin shi kuma na sulaiman ibn na sulaiman ibn kathirin shi kuma an yi ibhami Suleiman ibn Kathirin ya faɗi akwai wasiɗa amma majhul wane ne sai dai kawai ce haddasani man sami a jabira haddasani man sami a jabira to wane ne man sami a jabira din ba a san ku wane ne ba an bace shi ba kaga majhula to saboda haka Imam Daruqutni da ya kalli waɗannan riwayoyin gaba ɗaya uku waccan an ambaci wanda a tsakanin zuhuri da jabir shi ne abdurrahman mukabe wannan ta auza'i ba a ambaci kowa a tsakani ba ma kawai sai aka ce zuhuri an jabir wannan kuma ya kalle ta sulaimanu nukathirin ya ambaci wasu dama wane ne ya da ce watan haddasa ne man sami a jabir man sami a jabirin ba a san kowane ne ba don haka sai ya ce ƙalar darukudni fihi watan darukudni ce watan akwai iltirabi iltirabar zuhuri fi zuhuri yi fihi al'imamu zuhuri ya iltirabi a ciki duk da wasu daga malamai sun ce kwata-kwata babu iltirabi babu iltirabi irin su alhafis ibn hajar ya ce babu iltirabi ba'adul ulama kamar ibn hajar ya ce abin da ya sa shi amsa shi cewa ba iltirabi domin li'an alhasil min al-ikhtilafi fihi ala siqati anna az-zuhri hamalahu ala shay'in abinda zai tabbatar da haka cewa babu ilqirabin daukar shi daga wannan sabani akan siqatu cewa zuhuri ya dauko shi daga malamai na biyu kaji biyu kenan to ibhamu sulaiman da shehi zuhuri fa shi kuma sulaiman ibn kathirin da ya boye shehi zuhuri kawai sai ya ce haddasani man sami a jami'ar ko? to shi ne sai ya ce ya ce wa hafil auza'i lahu shi kuma can auza'i ya shafe shi ce falar asir zalika fi ruwa ya ce masan mamu duk wannan da wannan da ya ibhami bai faɗi wane ne ya ji daga zuhuri ba da ma kwata-kwata wanda bai faɗi wanda a tsakanin zuhuri da jabir ba ya ce to duk wannan ibhamin da wancan hasfin la yi asiru bai taɓa riwaya wanda shi karara ya sarraha ko riwaya farko riwaya sa'ad laysun sa'ad ta tabbatar ta tabbatar cewa zuhuri ne daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga jabir da aka yace basu taba ba shi a wajen shi babu wani ildirabi ba ildirabi amma badruddin al-aini ya ce akwai ildirabi kwata kwata wannan magana ta al-imam al-karmani wanda ya kawo kuma maganar ta kan daru kudni ne ya ce akwai rabi ita ce ya kawo ya ce akwai ya ce kultu badruddin al'ani ya ce al'ikhtilafu al'asikati wal ibham mimma yurisul ildiraba wala yanda fi zalika mimma dhikr duk wannan bayanona da ibnu hajar yayi ba za su kore ildirabin dake cikin wannan riwayoyi ba to babul izhiri amma dai musammi ne ne mudabakar waɗannan asaru duk da ma abinda aka saba yi duk inda ya kawo wani ta'aliki akan bibiye shi a game ya fuskar ta'alikin tunda ka ganan wa ƙala jabir wannan ta'aliki ne ko wannan ta'aliki ne sannan magana sa wa ƙala suleiman mukathirin shi ma wannan ta'aliki ne to duka waɗannan al'imamun bukhari ya kawo su watanta a cikin wannan littafi saboda haka can baya ya kawo nan ma gaba zai sake kawo don haka yi wadda tuga barin kawo isnadinsu watan sai ya kawo su wanda suke watan mu'allakan sai ya kawo kowanne ya kawo shi mu'allake
babu ilkiri wal hashish fil qabri babul izfiri wal hashish fil qabri wannan babu yana magana akan amfani da izfiri tsaure wal hashishi da ciyayi shine ga danyen ganye ganye danye shine hashish to a sa shi fil qabri a cikin kabari ko amfani da shi a cikin kabari meye hukuncin sa to wannan shine al-Imam al-Bukhari ya kawo in an lura anan watan alimamul bukhari ya kawo babu huska kamar da ya saba babu huska ya ce ana yi ko ce ba a yi misali
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة أبي عباس رضي الله عنه